da alamda sai mu tashi bahari na ƙarshe ko shi ne wanne muta dare ko alhamdulillah a ito na ɗin ita ce ake cewa a ba ta wakace kuma yau arura arur ilmul arur ya ɗauke mana hankali ko to ina ne to bismillah to bismillah to bismillah rahmanir rahim misalin nau'i na farko shi ne wanda abinda fassa take wawi daga fa'ala mai fatar aini wasaba ya yi tsalle ya sibi yana tsalle ko abu ya wajaba yana wajaba ya kibu shi ko ma'anarsa da hala ya shiga waƙaba wanda kalma ce wadda ta zo a ƙur'ani ko? wa min sharri gasikin za wa qaba din bi ma'ana dahala daga sharrin duhun dare idan ya shigo muna neman Allah ya kare mu daga sharrin duhun dare wakacin da ya shigo wa qaba akwai ta biya qur'ani ko sai ta wannan suratul falaq eh banda wannan wa qaba a kalmomin qur'ani 90 da nawa bakwai dubu casin da bakwai da ɗari hudu da tamanin da tara tun an ɗauke wannan kare saura dubu casin da bakwai da ɗari hudu da tamanin da takwas to akwai wata ko babu iyaka ita ke nan farada ce ke nan zuwa yi ba su fitarwa i kwarai kwa kwarai kwarai ba ka da lisanul arabi ka samu lisanul arabi za ka ga ba zai rasa kawo baiti na larabawa wanda ya kawo ba to wa haka nan wa kabal kamaru wata ya buya haskensa ya buya shi ne ya buya haskensa ya buya walaja ya shiga ya liju yana shiga shi mujarradin kamar bai zo a ƙur'ani ba ko sai dai mazida yulijul laila fin nahari guda nawa ne yulidu a ƙur'ani ya kai guda nawa a ƙur'ani ya zaba a ɗaya ba ko kuma a suratu faɗirin aya da akwai ko ya kuma a suratul hadidi da akwai da kuma ina Allah malikal mulki tutul mulka ba ta shi wannan shi turijul laila ne ko ba yuliju ba to amma duk mazidin walaja ya liju din ne wawa ya shiga yana shiga wawa hajjal haru ya hiju zafi ya yi tsanani yana tsananta ko wa'adal ma'udata ya idoha ya kashe yarinya ta fuskar binne ta da ranta ya idoha shine da fana ha hayyatan ya binne ta tana da rai ya kafa ya tirke wata du tirke ya tuduhu yana kafa shi ya kafa shi haka nan waɗa da hu ya dudu shi ma dai ya kafa wadda raka ya riske shi wawa hadal ba'iru da kuma ya yi gaggawa ya hidu asira'a ya yi gaggawa ya gangare wa ruwa ya ridu yana gangare masa ya masa alkawari ya zo gare shi yana zuwa ya hura wuta yana hurawa sabata ya zauna a waje mace ta haihu ya jambaɗe shi yana jambaɗe shi ya doke shi da dutse yana da gare shi mawukuza wadda aka jambaɗe nan da ya ce bil hijarati la'alla da bil asa ya ce ya fi jambaɗewa ba da dutse ake ba da sanda ne a kwaɗawa mai rai sanda zafin ya fi ƙarfin ɗaukansa har ya mutu ko shi ne an jambaɗe shi na ƙasa hun ya tauye shi shi ne watara ya turu yana da gare shi wala mai tura kuma a malakun Allah ba zai rage muku ayyukan da kuke kakkawa ba kyawawa ba haka na akwai inda ya turu din ya zo ko a ƙurari ko iyakarsa kenan ko iyakarsa kenan to walan yatrakum wa amalakum suratul qital ko ya dura masa magani ya dura masa magani ta hanci ya ji ruhu yana dura masa ya dauka shine ya dauka yana daga reshe kai abinda za su ce dauka ya yi muni ya soke shi kamar wa kaza hu ya kizuhu ya soke shi yana daga wannan faɗin ubangiji kawo kaza hu musa faƙaura alai ana ce ya ji tsoro wa ƙafi nafsi ya hau tsoro ya afku a ransa daga murya da ya ji ana cewa aujasa ko aujasa shi na ƙur'ani ya zo da ƙarin ne fa aujasa fi nafsi hai hefatan musa ya tawaya ya karya masa wuya kamar kasara ya yi gaggawa ya yi gaggawa kamar aufara ya yi walgiya ka aumara ana cewa aumara ana cewa mara ana cewa aumara da halar musulun ya shiga da gaggawa lakahu ya siranta shi ya taka shi kamar wahadahu alwahadatu takawa ya kuntata hudata da yankin itace yadda ake idan misali fatanya ko gatari kofar ta yi faɗi a sa wani abu kamar tsinke haka a sa a ciki to shi ne wannan washazu kenan washazu kenan a rage faɗin kofar gatari ko fatanya ko abin da ya kama da haka yadda zai zamo in karfen ya shiga ya fi zama ka yi ya saurin cirewa ko gargade irɗaraba ya jifu ne da ramma ba fataha ba ya raurawa ya motsa ya tsawaita inuwa ta yi tsawo sifantawa ya tsaya yana tsayawa ya kifu a rufe yana zub da ruwa yana ya huje yana zub da ruwa ya ɗara ruwan sama ya zubo bugon ruwa tamala ya ɗauka ko ya tara yana da gare shi faɗin ubangiji da dare da duk abin da ya tara alhamdu kaya ko aka wuce turabi wato ya turmuza shi a cikin turbaya kuma jante ta matsa shi ya zama ta ci shi da ƙarfe magasato ta ci shi da ƙarfe raja'a ya fake mau'ilu malja'u mafaka lam yajidu min dunihi mau'ilan ko guda nawa ne a ƙur'ani ma'ila ko ɗaya ne ba su min ji wajen su shauta ne mu su ne kullum sai sun yi musaffa ko? ko yanzu an nena? na? wa balata saba'u ta bilu an ɗarar ta zub da ruwa maɗaran shari da ruwa mai sama mai yab mai tsanani rahamar mai ƙarfin zuba ya siluhu yana sada shi ya sadu da shi ya shigo musu yana shigowa ta hala ya shigo ya wakilta shi gare shi ya miƙa shi gare shi ya yi shiru ya yi shiru bisa ya fusata ya alamta ya raƙama hu ya yi masa alama kamar wa shama ya shimu da shin mai ruwa ya aibata shi wasu mal'uda ko sada'ahu ya tsaga itace ya tsaga itace ja'ala lahu warama ya sanya masa mai ya sanya masa bargo a samansa shi ne abinda ake daga shi kuma daga gas hara ya yi kashi guda ya yi kashi dama ya ɗore ba tare da ya yanke ba yana da shi ausanul ari gumaka da ake kafawa a ƙasa saboda suna tsayawa ƙasaru ya jinhu mai bugu ya buga tufafi dakkahu ya buga shi burin itacen da ake bugun tufafi waye san cikin kano mabuga nawa ce yanzu babu mabuga nawa ta rage a kano ko da yake yanzu ana buɗe ta ɗaiɗewa mako sai kaga ana yi ko a soraye ko a shaguna amma da galibi mabugar haɗuwa ake da yawa ko musamman sanda ana adira na gargajiya a ɗaugawa haka ba wani kiɗa suke da bugun nasu ko suna ɗagawa wannan yana yi wannan yana amsawa ko wannan suna yi wannan suna amsa musu to mabuga nawa ce ta mutu a kano to midak shi ne wajana wajana mai janatu icen da ake bugu ya ake kiransa da hausa sak dibbin suna da suna da hausa shi ainihin wanda ake ɗagawa a buga da sunansa shi kuma wanda ake ɗora tufafin a kai ana bugawa da nasa sunan ko? ya sunansu hausar wata da yawa ta tafi ko saboda tafiyar tsarin rayuwa ko to amma dai a binciko a gano waye zai binciko ya gano ka sai ka ji wajen nada ka je wajen nada yanzu lalan ka je wajen kofar mata ko marmara da suna da su ko haka ne to na marmara har yau da saura to har yanzu suna yi to amma marinar fa ta tashi ko ko tana nan marinar fa marina ba sa yi ta sheshe ko ta kwalwace ta tashi ita ma ta tashi ko to sai me ya auna yana aunawa ya rinuhu ya saƙa ya saƙa ya yi gaggawa yana zuwa sulasi yana zuwa ruba'i ana kiran ilhama ko nuni wahayan wahayi don gaggawar raskarsu ga wanda aka yi wa ya nufe shi kamar tawaha wanda tawaha humasi ne ma nan da sulasi da humasin din ma'anarsu da ya ba da diya daga gare shi ya aske da aska aska mimin musa farra'i gurin farra'u ɗaya daga gaggan malamai na nahawu da lugga asaliya ce fu'ula ce amma wasu suke ganin me cewa wawun ne far sun ɗin ita ce ainin yar kuma lamun shi yasa sai su ce musa awansa muf'alu ne muf'alu ba fu'ula ba wa zai dubo lisanul arabi ya ga me ya faɗa akan wannan to na kashe ya masa surfani ya shi ya kai shi gaban na gaba wato ya kai shi gaban na gaba wannan mai ya masa annamimanci wasalahu ya sada shi hafizahu ya kiyaye ko jama'ahu ya tara kama au'a wa jama'a fa'au'a wallahu a'lamu bima yu'un ya cika da sulasin da ruba'in din ma'anarsu ɗaya sanahu ya kiyaye ya kiha ya ɗaure salka shi ma da sulasin da ruba'in da ɗaya ne ya yi rauni yana da gare shi na ƙul'ani wa latani ya fi zikiri kakwai rauni a ambatan Allah ubangi suwa na wata'ala ke faɗawa shugaban ma'annaba musa da ɗan wansa shugaban ma'annaba harun ala nabiyina wa alaihimus salatu wassalam ya yi rauni baharu ya ce to ga misali saba'in na kawo ga misalai saba'in na kawo wannan shabin layi ya kawo wannan ya yi ƙari a kai koko bai kawo ba a hisunan rasin ko mamadu misali ya a da ya kawo wa'annan a murwissadi ya ƙara wani abu a kai koko iyaka wa'annan ya kawo murwissadi waye da yake murwisa din wane ne mala abba ne ko aminu ne to tambihu ga wata faɗakarwa a ibn malik ya bayyana a littafinsa tafsir da cewa baki ɗayan larabawa gaira bani amirin in ba banu amirin ba murari hazan da wasilizm cewa murari in irin wannan fa'ala wadda take wawiyul fa'i zal murari in ya fi'ilu yake zuwa bai tudda wani abu ba bai sharɗanta masa wani sharaɗi ba wanda yadda ya faɗa a tafsil shine ma kuma abin hukuntawar yadda ya faɗa a nan lamiya a waƙen nan nasa lamiya ya ce baharuku ya ce wannan magana tana da ban mamaki daga shi dan malik domin akwai su fi'ilai da suka zo da fata bari baharuku ya ce zan iya bukun kirji in ce da cewa sharaɗi lamunsa ya zamo ba harafin da ake faɗarsa ta makogoro ba domin ne na tsaya na bibiyi inda suka zo haka kalmominsa sai na sami halƙiyar lami wanda yake laminsa yana cikin haruffan da ake faɗa ta makogoro yana zuwa da fata ne kamar waje a taisa ya ja uhu ya yi wa wato ɗan akuya ya yi masa dandaka rarra husseto ya dandake wato marenansa ko wada ahu ya da'u ya bashi ya bashi ya kame shi kafahu ya ra'u ya aje ya afku yana afkuwa ya rotsage masa kai ya sa harshe ya kula da shi yana da gare shi wanda ya zo a hadisi ba a ta tasa ba a kula da shi bai ba a kula da shi ba wannan guda takwas ne mai hisnu shawar abdullahi a hisnu guda nawa ya kara a kan wannan takwas din shawar abdullahi ya yi kari a hisnu a kan takwas nan ko bai ba ya yi kari ko ko bai ba ma kiyaso alfasul sani ma kiyaso ram ka gani yake cewa halqiya aini hifta han shazza bada ya ce dama indai halqiyul halqiyul lami ne shine ya fada ko halqiyul lami ne ya fada to amma eh anan yace halqiyu ainihi bi kasrin kawa to ya kawo fi sittata fi sittata asharafta han waja'a wara'a wada'a waza'a wara'a wa ma'a waza'a waza'a wa sha'a wa la'a wada'a waza'a wa sawqa wa lak wa ba wasnani ma'a ashirin taka duka siratin ya kawo cewa guda goma sha shida su suna zuwa da fata yadda shi kusan baharar ɗin ya kawo illa iyaka a duba a ga fi'ili nawa ya ƙara a kansa fi'ilai nawa ya ƙara a kan na shi baharaku kuma ya kawo cewa guda goma sha biyu ne suka zo da kasara bara mu ji shi guda nawa ya faɗa shi dai ka ce fa hazi samaniya to guda takwas ne shi ko sai da ya ninka ma sha shida kaga shi shi abdullahi sai da ya ƙara takwas akan takwas ɗin da shi baharaku ya kawo walam a su banga wasu ga wanda yake ya bauɗe daga wannan ba sai kowane al'amuru ya rihu ya rihu da kasara ya rihu ba da fata ba ne a radin ai ya bayyana amma shi kaga cewa ya ai sun kai har goma sha biyu wasu na nima ashirin ta ƙabi kasaratin waɗa hawa ƙawa kawa raha ciwon raha ɗin shi ya kawo na hudu ko wataha wa bag wa zag wa shaga wa jaha wa laha wa daha wa daha wa fi lugayyatin waja yasigu fil qamus bil kasri wa qa yasa wannan yana daga cikin ƙare-ƙaren da shi shi Abdullahi dan fodo yayi akan shi Jami'ul Amsal ko yanda daman ya faɗa ya ya faɗa wani baitin hisnu da yake faɗa cewa ya yi ƙari ya ya faɗa har ya faɗi cewa duk irin waɗannan guraren sai a ga ya rubuta da jattawada ko ya ya faɗi baitin ba wanda suka aiki a kan hisuna anan ko ba su ma'anafi bai zo ba ko ko sharif wa za'idan alaihi fi ma hasira mina sama'i bi launin hamira shi yasa kama wannan tunda shi mai jami'u ɗaya ya kawo shi kuma ya kawo har goma sha biyu sai ya zama duk goma sha ɗayan a tsarin rubutu da da malamanmu suke kai da jattar wada za a rubuta goma sha ɗaya ɗayan ne kaɗai za a rubuta da bakattar wada to amma wanda yake alƙiyar aini daga gare shi to shi yana zuwa da kasara bisa yadda shi a nan lamiya ya faɗa haka ma a littafin da fil kamar yadda muka kawo misali a wa'adal ma'udata ya binne yarinya da ranta ko wa'adal ba'in raƙumi ya yi gaggawa da wa'ada da wahaza da wahada da wahada da wa'aza da wa'aka da wa'ala ilaihi da wagala alaihim da waha da wahahu da wa'ahu da waha duk wa'annan an faɗa a baya amma akwai wasu fi'ilan wanda suka fito zo bisa shuzuzi shine kamar wahaba ya habu wahaba ya habu wanda shi anan ya kawo guda ɗaya amma shi shawabulahi a kai ya masa ƙari ko shi shawabulahi ya ƙara masa guda nawa ya ƙara yake cewa a kan wanda yake aini a gaci halƙi ya aini hiftahan shazza baga na'a a halaha maha maha noga ya kawo wanda suke su zuzi to ko a wanda yake misali ne ko wanda yake misali halkiyo ainihi bi kasirin kawo wa shazza mufradan bi fatihi ya haɓ shi ma ya guda ɗaya ya kawo kowa haba ya haba wa ibaratu fi tafsir inda ka magana a littafin tafsir tana zata da cewa banu amirin ba su lizinci kasirin murari in wannan nau'in ba an humun ram a wannan bai ciro ramma ba daga banu amir sai ko a wahada tare da cewa shi mai kamus ya ce ya ce ya hiduhu wa ya huduhu bin rami wala nazira lahu ba shi da iri suwaye suka yi shazal arfi ko suke yi shi mai shazal arfi ai ya kawo wani fi'ilin ma na wannan babu wanda ya ce su banu amirin suna faɗarsa da ramma har ya kawo wani baiti shahidi a kai suwaye masu shazal arfi suwaye masu shazal arfi na? to wani fi'ili ne wanda ya kawo a to amma da wanda yake kai ai ya fi wanda ya riga ya gama shi wanda ya riga ya gama ya ta riga ya abin da mutumin da ya gama noma ya kai gida don ya cinye ai ba mamaki ko don bai tambayi ina ma zo amma wanda yake gona ai shi za a tambaya kayan gona ko ya judu to wani baiti ya kawo haka ne waje da ya judu sai ya kawo wani baiti ya baitin yake baitocin cikin shazar alfi gaba ɗaya ba su fi ɗari ba eh a ina ne a aliyu a gaba na ba ne ban taɓa karanta shazar alfi ba laushi iti kan na ƙa'al fu'adu bishar batin ta da'ul la ya judina galila ko shi ne baitin nawaye na jariru ne ko kamar an ce na jariru ne ko laye juduna galila to ba shi da iri abinda ya faɗa a kamus ya ƙare abinda yake hukuntawa cewa a cewa hada ya hudu lugga ce a matunta gaba ɗaya wadda an ruwaito ta daga baki ɗayan larabawa ba sai banu amirin kaɗai ba to alhamdulillah sai muku yana nan ko wanne eh eh ai wannan shuzuzin bai hana ba ai akwai kalmomi wanda shike sun zo bisa shuzuzi ga su ma qur'ani abinda yake akwai ana cewa shi shuzuzi bai hana a ce kalma fasihiya ce yawwa abinda yake akwai duk kalmar da ta zuwa ƙur'ani tana da fasiha ce amma wannan bai hana a ce kamar irin su istahawaza istahawaza ma ai shazi ne tunda asal inda za a bi kiyasi istahaza za a ce a mai da uwau din ya koma alifi bayan ɗauke fatahasa an mai da ita kan harafi sahihi wanda ya gabace shi shine ha saban ko amma kuma istahawaza din aka bar shi ba a ce istahaza ba to alhamdulillah na'am ya aure eh eh auren ai batacce ne ai wa ahawatukum min rara'ati nafsi ne na qur'ani yawwa nafsi ne na qur'ani illa iyaka irin wannan matsaloli ne da ake ganin wajibin musulmi su tsaya su sani amma wasu sukan ce to sai dai dangane da kare 'ya'yan matsayin 'ya'yan cewa a yi musu hanzari da cewa ko ba su sani ba ne yawa saboda ana takaitawa musamman kuma gaskiya lamari malamai suna takaitawa wajen faɗakarwa a irin nan yawa so da yawa ana samun takaitawa daga wanda ake ganin malamai ne a wajen irin wannan su mutane kansu ba su tashi ga neman ilimi ba su kuma malaman ba su tsaya tsayin daka wajen koyarwa ba to in an dubi irin wannan a iya cewa to su ya'yan sai a kare su ba a ce ba ya'ya ne wanda ba na shari'a ba amma dai auren nan ala kulle halin batacce ne yawwa auren gaba daya ai nasi ne na qur'ani hurimat alaikum ummahatukum aka ce wa ahawatukum minar rara'ati yan wanda yake yan uwanku wanda kun sha nonon mace ɗaya haramun ne a ce ku aure su to na? a ayin an dubi waccan magana da aka faɗa da farko matukar an ce ba ‘ya'ya ne wanda aka samu ba ta fuska aure ba ai an tabbatar da cewa ‘ya'yan ubansu ne matukar ku suna ‘ya'yan ubansu ba za su gaje shi ba za su gaje shi zai gaje su yawa alhamdulillah mu karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku